أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عادل إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a wasu ƙura'a adam annabi ta dawa mutanenka labarin ɗan uwan adawa ɗan uwansu da ƙabila ba na addini waye shi shi ne hudu alaihi salam annabi ne hudu alaihi salam to annabi karantawa mutanenka su san labarin adawa zuwa ko da basan hudawa id yayin da an zara ƙaunahu ya yi galgadi ga mutanen shi ya ba su tsoro da azaba bil haƙab da kwarin haƙab da haƙab wani guri ne kwari ne a yamma ana cire haƙab ko kuma a'a wani dutse ne a can yamma ɗin ana cire haƙab ko kuma a'a azaba ce ake cire da kowanne a gudu a nan yamma shi dajin akwai ka ba su labari akwai manazila hu masabkal adawa a nan su je su ga guri na adawa da suka zama na da inda suka zama na da in ka ga sai ga inda yaran sa suke wasa da dutse ka ga dutse an tora shi da an tora shi da ana wasa ba masu tsananin karfi ne to manya ne tufta tufta kuma to ka su je su ga wannan gudu ai yana da وقد أهلت النزور آه بيقلق قياسا قيامس قلقدي من بين يديه كما بجس ومن هلك في قبل بايا يا مسوى سهول يا مس يا مس أما أول دم وسني أما أنا قبيلة سني أما الدين سبعة بس يتي ميتي مس يتي الله تعبدوا إلا الله كفوك يرضى كبوتاوا وني إن با الله Allah ka zan kuwa bauta to kuma duk annabin da ya zo duk annabin da ya zo to kira zai ka abota wa kowa sai Allah in ya kawo wata bauta ya raba ta da wani ba da Allah ba sai a bar mai kayan shi ko da mai wa'azi shi ma mai wa'azi in ya kawo wani abu ya sa wanda ba wannan ba shi ma sai a bar mai kayan shi wanda Allah bai ci ba bai ci sai a bar mai kayan shi inni a haku alaikum ya ce eh ni ina jin tsoro gare ku in kun bautawa wani Allah to ina jin tsoro gare ku tsoron mi tsoron azaba mai girma azabu da su ina jin tsoron wata azaba mai girma za ta sami kuma sai ba wa ya hankali ya tara to ya ayya haɗa musu haka ba ya huta ba kalu shi suka ci a jitana ta bakta an alatina yanzu kai zawar da kai don ka karkatar da mu ne don ka karkatar da mu ne an alatina daga iyayen gidajen mu ka zo ka karkatar mu iyayen gidajen mu to tun da haka ne ka zo ka haka ne to fatina za ta yi duk abin da kake alƙawarin ka ce a kawo mu na azaba ta zo kaji an rafu sun shirya wai ta zo san ba azaba da Allah fatina za ta yi duk abin da kake alakawarta na azaba in mun bauta wa don Allah to za ta yi ka aika azaba ta zo in kunta mina sadiki dan daga cikin ke cikin da'awarka kana cewa kai annabi ne to a yi a zuwan mu azaba kaji jama'a ko kala hudu ya ce innama innama ilimi inda Allah ilimi sanin azaba yau za ta sabko muku ya za ta zo muku wannan sanin yana gurin Allah ba guri na bane ni dai ni dai wa uballighukum zan ba ku labarin nisan muku abin da aka ce ma ursultu abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku shi ne kawai ni zan ina muku sakon amma duk da wani ina yi ha walakin a rafin kauman da sha'alun ina ganin ku mutane ne shahidai ba ku san ba azabar Allah azabar Allah ba ku santa ba kuke gaugawa neman ta azabar Allah ba kuke gaugawa neman ta ba ku santa ba shahidai ne ku akan wannan tau ba sun sun kuro ba azabar za ta nan
فلما رأوه عارضا مستقبلة أوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
طب أنت yace falan mara auha to azabu haga ta da ba sun nema ba to an ba su ta zo ko to ga ta nan sai kuwa wani hadiri ya gangamo hadiri ya gangamo na masifa na azaba ya yi bakin kirin yana walikiya yana rtida yana ya bakin kirin sai ya gama sassa sassan duka su da aka gaba da yamma duka ko ina ya gaba alam mara hau da suka gan shi har dan gashi sahaban jirgin gashi yawwa mustaqbal awdiyatihim ya cika dukkan sassan su dajinan su ko ina in ka diba shi ne ka ko ina hadirin ku eh to maimakon su koma ga Allah kawo mutanen nainawa kalu da haza ardun mumtar na kai ban yi sa ruwa zo ta ruwa hadirin mu mai ruwa eh a aka ce bal bar wannan wa ko matsar zaltun abinda suke gaugawar nema na azaba shi ne wani menene ce wata irin iska ce fiha azabun alim da take da azaba azaban ma da ke cikinta wata iri ce daban iskar azaba ce abinda ke cikinta akwai azaba azaban ko mai radadi a ita ce za ta daban ita ku iskar nan ta damar kulle shai'in duk abin da ta gamu da ita tarra ta hallaka shi babu shi in ne ne ke shi ko gida ne ko wani a wani ciyawa ce ko wani ko wani kaya ne ko mutum ne ko masaci ko wani ko wani kawai babu shi daga ta zo gudun shi ke ta ji masu ba ta yi sona misalin da mutum ne to ta yi wannan yawwa to domin kulle shi tana halakar da duk abin ta zar ta tafi gare shi ta wuce gure shi to ta hallaka shi ya mara rabbi a umarni ne na ubangiji ta eh umarni ne na ubangiji ta maza bi irada ta shi da irada shi ai kowane abu tana arada ihlaka wanda aka mihin hallaka sai ya hallaka ba halakar da ta halakar rijaluhum wa nisa'uhum ta halakar da mazansu da matansu wasu rara'un da yaransu kanana wa amwalihim da dukiyoyinsu ko kaza babar kaza ma kaza ita ce ai karama ko ko ita ba bari ba yawwa
تجد الأمطار بذلك بين السماوات والأرض habba iska wata tashi tsakanin sammai da kasai ومزقته ta mazaka ya ya kula ya cicira ka wanka sabu takarda ba ya kamata haka ko ganye ka matsa ko ka nan da haka take musu kamar mashin mai rika wannan haka haka take musu na sai mai kadai mar kadai hita masaka aka ta musu ci gaba وبقي هود ومن آمن معه ba wanda ya saura a mutanen sai hudu sun da suka ba da gaskiya da shi su kada wanda ya saura وكانوا نحو أربعة آلاف su kuma kana ji ko suna wajen arba'a ta'ala ba su dubu hudu ne dubu arba'a ta'ala ba dubu hudu zai a ba ka ba su na jima babu kowa ba su ba hugo ba su ba ah, da saura لم يسأل أن هود عليه السلام سأل.
لما حسب الريح lokacin hudu alaihi salamu lokacin da aka sabko iska
فت على نفسه وعلى من آمن معه من المؤمنين حقا sai kurtu kurtu tsakanin shi da wanda suka ba da gaskiya su shiga da su tsakanin sai kurce tsakanin kuret kamar kewa masallacin wani وكانت الريح تمر بهم باردة طيبة sai kuma a nan gurin sai wata iska mai kyau take gurin su eh bayan Allah
والريح التي تصيب قومه شديدة duk ta kuma ita kuma wannan da take samun mutanen nasu iska ce shadidin mai tsanani asif abubuwa مهلكة mai hallakarwa وهذه معجزة عظيمة للهود wannan ai kaga mu'jiza ce karama ce mai girma a gurin للهود hudu عليه السلام a gurin hudu alaihi salam eh فأصبحوا لا يرى yawan إلا tashi أنفسهم.
shi ke wasan nasu ba ba su bahu sai suka waye gari layura ko latura duka yana zanwa da ta yana zanwa da ya illa masaki ne in sai gidajen nasu kawai to yake fato don kusan kusan ku yi hankali ku yi hankali kazalika yadda kuka ga wannan abin da aka mutu kamata zai na ku to haka wannan cikin kaumun mujirmi ne yau ma gobe ma duk mai yagun iya ina iya musu hankali kenan mai hatara ba masifa ba iya hatara Allah bai ce ya ka ba azaba tana zawwa ta gama kowa kana ji zuwa ga su ne ta musu Ha? Allah ke yi kawai ya tafi wala ka ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
to yace yace wala kad hakikan kad litahqiqi yace gaskiya ne makkannahum mun ajiye su kiman makkannahum inda muka ajiye ga gida kun ga gidajen su mun ajiye su an yi sun wuce inda muka ajiye ga hukuma kuma za ku wuce ku bar mu inda muka ajiye. yace kana da- waja'alna lahum sam mun sanya musu ji wal absar da gannai wal afi wa afida da zuciya amma ga suna ji suna gani suna da zuciya amma amma gana an samu wannan jin nasu bai musu amfani wala absaruhum wala ganin nasu sha bai musu amfani wala afidatu wala zuciyarsu ba ta musu amfani ne shi da komi komai ba su yi musu ba zuciya in ta makamce gani ido bai fa'ida idan kuma na roba ce zuciya da wata ne ya kunnan ga yan balau-balau kamar na giwa amma bai ji sai fahimtar ta fahimtar ta ya ce imani kenan duk abubuwan wani ba su musu amfanin komi a bisa rukun da ke da shi et abin da ya sa kanu sun zamanto ya ji haduna bi ayatin layi shi ya sa ya kaji abin da ya sa kawai kenan mutum ya hankali ya tara ka ai musan ayar Allah Allah ya ce ka za ta wallahi bai ka ta musu su wannan abin da suka yi musu da ayoyin Allah shi ya sa haka wa haka da yin mata nuna zai sa hasu abin da suke wa izgiri duka ya sabka a kansu zai duk abin da suka izgiri ya sabka a kansu walaka da halakana walaka da halakana ma haula kum min qura hakika mun hallaka abin da ke gehen ku daga alƙalmomi da suka wuce a halaka kamar samudawa sun wuce yi su kuma adawan kansu su kuma kawo lotu mutanen lotu dan harana wasu rabana al'ayati mun sanya ayoyi Allah akbar malam da yiri ne a wa haka bihin ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke wa izin ya sabta gare su wala qad ahlakana ma haula kuma hakikan mun halakar da abin da ke gehen kuma da ƙuranar daga alƙalai wasu rabar da al'aya ta min juya ayoyi da allahun yarji'un wasa kuma kan gaskiyawa to bala wula nasara da an ba abin da wula nasara kun ba taimako allah da ya ba gare su ya hana ya ɗauki ya ƙi musu azaba to su waye allazina ta'azu min dunillahi wannan da suka kama addinin allah shine qurbanan ibada da suka riƙe addinin Allah ibada ali a wasu ba haka
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون
ولقد حقيقة أهلكنا من أهلك ma haula kuma abin da ke gehen kuma da alkurana da alƙalin garuruka kamar samudawa da yankuna da samudawa da adawa da mutanen annablo duk mun hallaka su da suka saba wa Allah wasu rafin al'ayat mun juya ayoyi a gare su da Allah ya raja'un ko sa tana su koma su koma ga ubangiji falaula فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة
walaula ala me yasa in ba da nasara kuma taimakon su ba da aka yi taimakon me ya taimakon da ya tafa il azabi da ijewar azabi su wancan sauran an an ije musu azaba wancan wancan kwayar an hallaka su allazina suwaye allazina ta'azu wanda suka kama min dunillahi wai wani Allah suka kama shine qurbani shine ibada shine aliha kaji zai yi sun kama wani Allah shine ibada shine ubangidan shine ubangidan shine Allah waye sai kama shine kuma kuna sun rike kuma ki akan haka to bal kita بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون bal barkata dallu sun bace an da wannan sun bace sun bace wa zalika wannan shine ifkuhum yankin ƙaryarsu da ma kanu ya fitaro da abin da suke karetawa ci gaba وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
wayar tana sarafana ilaika na faru min aljinni lokacin da muka juyo ma muka gama kada na farin wasu jama'a min aljinni daga cikin aljinnai su ne jinnin nasibina jinnin nasibina aka ce musu da yaman a hanyar yaman au jinnin nainawa ko kuma jinnin na ƙarin nainawa nainawa ita ce inda ayuba sami wannan ko nainawa inda yana ayyuka sabiru sai wa kuma sai ka da ke wa kawo sab'atan yawwa su wannan jinni din sun zamanto su bakwai ne auki yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yawwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto bi batni mahallin yusalli fihi bi ashabi badan na halin a cikin wani guri da ake badan na halin ya salli yana zai yana sallah bi ashabi da sahabban shi wata sallah al-kubra salatul fajr rawahu shaykhan shahada suka rubuta wannan halin yastam'una al-qur'an yastami'una alqur'ana wannan shedannan nan suka zo suna sauraron qur'ani sifatan aidan li nafaran eh sufa sifatan aidan li nafaran to sheda yace aw halin mukhassisa أو كنا من الجن to sai muka aiki zuwa auhaina auhaina kuma
أو كنا من الجن اللي استمعوا له to yastami'una yastami'una alqur'an shine lokacin nan suna jin alqur'ani falamma hadaru ne sada falamma hadaru yayin da suka hadarto kalu sai suka ce an su
لأن النبي عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكل نذير بعده عليه أن يتعلم القرآن irin da wani bisa da ne تتعلمه
yawa an su tukuyi shuru falon mako ta yayin da ya kare wallau su kai ila kawai shi zuwa mutanen su nan gare da kuma suna galgadi shi ma eh kalu ya kawai na قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم kalu ya kawai na suka ce ya mutanen mu inna sami ina kitaba mu mun ji wani littafi shi ne ƙwar'ani wanzila an saukar da shi min ba da musa bayan musa shi wannan littafin kuwa musaddakan mai gaskatawa ne lima bai ne dai abin da ke gaba gare shi ya hadi ilal haqqi amma yana shiryarwa zuwa gaskiya kuma wai la siratal mustaqim zuwa hanya wadda take madaidaiciya ya qaumana ya ku mutanen يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم
ya qaumana ya mutanen ashidu da'iyal lahi wa su kira amshi wa ya qaumana ajibu ba gurin bane da'ir laya ko abu kiran Allah daga gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani zuwa gare shi wa aminu bihi ku ba da gaskiya da shi ku yi imani da shi in kun yi ya gafiru Allah Allah zai muku gafara ya gafiru lakum zai muku gafara min zunubikum daga laihin ku zunubin ku da kuka yi duk zai yafe muku wa yashirakum ya kiyaye ku min azabil alim daga azaba mulima mai radadi zai zai kare ku ومن ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين
ومن لا يجب دون da bai amsa ba kiran Allah to wannan wai san ba zai samu izin bai ya tsere ya Allah bil arda cikin kasa wata inda yake walaysa lahu min dunihi ba wai wani Allah da zai zo ya taimaka mishi auliya wani masomi ansara da zai taimaki shi ansara wani mataimaki da zai taimaki shi babu shi sai na yake yazo ga gurin a to kula a to to je ka
yace wa aminu bi yaghfir lahum lakum min dhunubikum in kun ba da gaskiya da shi to ya gafir lakum zunubakum zai gafarta muku zunubanku yace ai ba'da amma zunuban shashe ba لأن من أن منها المظالم dan akwai wasu zalunci suka yi kuma shi ke nan sai ka yi zalunci ka zuwa ga wannan ɗinka ويتي ولا تكفر إلا بيد أصحابها to wanda ka zalunce shi babu za a mai za a ma gawara sai da yardan wannan wanda aka zalunta in ya zamanto مسلمين in ya zamanto musu أو ذميين aw zimmi ko لا ذميين ko ko wannan na wanda wanda yake biyan kudin sallah ne zimmi ne موجودين akwai wanda yake nan ne فلا بد من رد مدارهم to ba makawa sai ka maida mai zalunci أو استحلالها منهم ko kuma ka nemi halitta ma ya halitta ma shi أو تسلسل ko kuma ko kuma dukiyar kayan ya bace ko ya mutu ko ya bace baka san ba inda yake kai sadaka da dukiyar ta shi والاستغفار لهم من الله kuma Allah duk da wannan ma ka rika musu da jihar kar Allah ya yi فيما أثر رده duk abin da ya wuya ta a maida shi duk abin da ya wuya ta a maida shi to sai ya istighfar ya ta istighfar يجي وأن المظالم wanda zai bi
يجي وأما مظالم الحريين amma abu na zalunci wuri- حريين المسلمين eh, يجي فهي تحقق تحقق الله wannan yana tamkar hakkoki لا أنت eh gare su يجي تغفر بمجرد الإسلام yawwa ka ba tobar ku يجي تغفر بمجرد الإسلام
to da zarar musulunci sai a bani labarin wani من الإسلام ولا تتوقف عن الاستقلال من to shi ke ya tafi yace yace laysa bi muzzin fil ard ba tserewa Allah ba wa laysa lahu min dunihi ba min dunihi awliya ba ya da wani masoyin ba Allah ba ulaika kaga wannan suna cikin fi dalala a cikin mata wanda yake mubayyin awalam yarau أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير
awalam yarau shin ba sa gani anna Allah allazi shi Allah wannan halakar samawati wal ard wanda ya halitta sammai da kasai wala mai aya bai kasa ba bai gaji ba bi hali eh, wajen halittar su bai gaji ba bi halitta yadda da halittar tasu to wannan bi kadarin ai mai iko ne ala an nufi ilmota na da raya mai ta raya mace wanda ya abin ya ya yi abin babu shi to kuma ce bai ta da shi ba ha? wanda ya gyara mota wanda ya mota ya ce bai yi gyara kalbarata eh yau eh, a ce bai yi eh inna huwa ala kulli shay'in qadir ashina iko ne Allah ko da abu yawma ya'rud ladina ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا, فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون to yace yawma ya'rud ladina kafaru ala an-nar rana ce da za a bujurtar da kafirai ala an-nar ga wuta hakan ce ale- alaysa haza bil haqq wala ba gaskiya ba ce kalu bala gaskiya ce wa rabbuna mun da zai da ubangiji kala ba zo ga azaba ce to kudin nan na azaba bima kuntum takfurun dan abin da ku zamanto kuna kafircewa kudin nan na azaba ci gaba فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
sai fasabir annabi dauki hakuri ka dauki hakuri ya la azaka muka a bisa cutar mutanen kare da suke ma cutar da suke ma su ce boka ne su ce mai dabo ne eh, su ce abu iri iri su ce a shi ya kaji tsara ne a bashar ne ya koya min duk abu iri iri suna faɗi sai aka ce annabi dauki hakuri kama sabar ulul azam kamar yadda manya-manyan annabawa ulul azam masu shari'a suka yi bada suka yi haƙuri abinda cutarsu cutar tasu da ake musu ma abota haƙuri suka yi haƙuri abin suka daure minan rusul daga ma'aika duka bai kasu ba bai gansu ba wala bin tawo a baya wani wannan ne aku mutum فاصبر يا محمد على اذى من تنجوه ina wasu كما صبر اولي العزم kamar yadda ulul azam suka yi haƙuri هو الثبات والصبر ma abotin tabbata da haƙuri tsayuwa على الشدائد والانذار a bisa shada'i da duk masiru da ake a من cikin الرسل a cikin wa'azi da suke da ana ba su kashi من الرسل قبلك yau wani daga ma'aika wanda suke tun gabanin ka da suka wuce فتكون ذا علم da ta kuna ne ذا عزم da zaman tona niyya da girman abu da niyya da girmamawa da aiki ومن البيان kuma da bayani ليس فكلهم ذو عزم fa kullu فكلهم ذو عزم wannan dukkan su ma'abota azama ne girma ne وقيل مبتعد wakila aka ce وليس منهم آدم
amma ba zai sa وليس منهم آدم ليس منهم ai آدم ba zai sa minhum adam ko adam bai cikin su wannan لقوله تعالى ولن نجد له عزما Eh, saboda ya ce ba mu samu azama a gudun shi ya sa Allah ya ce ولا يونس يجي ولا يونس wala musa kuma ko Yunus, Yunus.
yunus dan matta wala yunus dan matta shi ya bai ciki لقوله تعالى eh wala ta gudu ka sa ido فاستعجل.
shi ma da aka ce kaka zama tsokan ma abuci ولا تستعجل لهم kaka yi gaugawa gare su لقومك نزول kuma العذاب da mutanen ka saukan azaba a'a kaka yi gaugawa وهو اثبات بما كان shi عليه ne tabbata da abin da ke gare su na daga sabar hakurin wannan لانه صلى الله عليه وسلم dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama لا يحب نزول العذاب بها bai san saukan azaba ga mutane بل هو يقول لهم bar da shi Allah ya annabi اللهم yana jin اهدهم a shi annabi sai zai ce ya ubangiji ka shiryar da mutane na فانهم لا يعلمون su musan bane annabi ne ka shiryar da su عندما عرض ملك الجبال على ان يطبق عليهم lokacin da mala'ikan dutse jibal mala'ikan dutse da ya kwaso dutse ya ce ungoran gwaza masa duka makar ya ce a'a bar su bar su bar su na iska ya zo ce da ɗin bar su ku dushe su da ya shi ya bai ba na ruwa ce jirgin da su kowane mai ikon wani abin da ke iko ruwa ce ku sai annabi ce da ɗiyar su muke so ko kya muna sa ɗiyar كانهم يوم يرون ما يوعدون ka annan huce a yau mai rauna ma yi abin da abin da ake musu alƙawari من inda العذاب في ba الاخره ba lahira ba بطوله da dole saboda tsawon wannan لم يلبثوا في الدنيا haka wasu duka wasu suna ba a nan duniya في ظنهم a kuzantarsa a ganin su إلا ساعة sai dai منها sa'a ɗaya ta rana kawai وهذا القرآن بلاغ wannan ƙur'anin da kake ganin shi ne ida saƙo ne تبليغ من الله ai إليكم shi da saƙo ne da gurin Allah zuwa gare ku فهل أيلا to shin yanzu يغلق عند ai ba kowa ke hallaka wa da رؤية العذاب sai daga azabar wannan inda إما ba قوم الفاسقين sai mutane ba su kai أي su كافرون ne kafirai الذين لا يحترون بالأنذار su ne ba su dalgatuwa da wa'azi in an musu ma kamar ilkurga bayan kwariya فعدة قال ابن عباس رضي ko الله wata عنه fa'ida ya da abin abbas ya ce رضي الله عنه yarda Allah ya tabbata a gare shi إذ أثر على المرعى إذا ها؟
أثر على المرعى ولادتها
to تكتب هاتان الآيتان barta wannan su ne ake kama mu a nan kullum ومن أدرون بعد ذلك